بحمده ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أختال من تحتي إنما الآمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا بسم الله mutum ya yi burin dama shi ma sahabi ne a lokacin sahabbai aka haife shi zamanin manzon Allah sai wannan tamanni ne shi tamanni ba hana ba amma kuma abu ne wanda Allah ya riga ya kaddara ba yadda za a yi sai dai wannan din in soyayya ce ta sa zai amfane shi yawwa mutum ya ga lokacin sahabbai sun je jihadi sun yi kaza da irin abin da Allah ya ba su ya buri ina ma shi ma haka ne wannan ai buri ne na abin alkhairi ba matsala dan mutum yayi wannan ainihin tamanni din ƙwarai sai dai kawai shi wannan ainihin tamanni din baya canza kaddara na ubangiji abinda Allah ya riga ya tsara ya kaddara a zamanin da ya kaddara mutum zai zo ba zai wuce wannan zamanin ba yawwa akwai abin da ake cewa tamanni dama shi tamanni burin abin da kawai ba zai yiwu ba akwai kuma taraji kauna shi taraji kaunan abin da zai yiwu ka rika kaunan ina ma Allah ya mun abu kaza wanda kuma wannan abin zai yi wannan taraji ake ce mara amma shi tamanni buri na abin da ba mamaki abin ya riga ma ya wuce kamar wannan ai ya riga ya wuce shi a wannan zamanin Allah ya yi shi to wannan din ba matsala bane eh na eh eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da watan azumi da watan da ba na azumi ba duka Aisha ta ruwaito yana yin raka'a goma sha biyu da wuturi wani lokaci kuma yana yin raka'a goma da wuturi don an ruwaito wani ma sama da haka an ruwaito amma dai wanda aka ittifaki shine manzo Allah kullum yana yin ainihin tahajjud na raka'a goma goma wanda amma Aisha tace kar ku tambaye ni tsayin su da kuma kyan raka'o'in yana yin ainihin raka'a goma ne a kowane ainihin lokaci babu daren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tahajjud na ainihin raka'a goma ba to amma wannan raka'o'i goman raka'o'i ne wanda suke masu tsayi dan wani sahabi ya taba ruwaitowa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi qiyamul layl yace zan bi shi yace da ya bude bakara yana yi yana yi yana yi yace yazo yana tunanin watakila yayi aya ɗari zai ruku'u yace ya wuce aya ɗari yace watakila in ya gama ta zai ruko ya gama ta ya shiga surar gabanta ya gama ta ya shiga ta gabanta wannan manyan surorin duk sai da yi su a raka ɗaya saboda haka yanayi ne na ainihin tahajjud na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har shi yasa ma malamai suke cewa a watan azumi ainihin hikiman da yake ciki ma cewa wata ne da aka saukar da alkur'ani saboda haka sai Allah yake gayyatan su ainihin musulmi gaba ɗaya su kamantu da wanda ainihin aka aiko shi da Qur'anin da rana shine mala'ika Jibrilu wanda kaga su mala'iku ba sa ci ba sa sha ba ruwansu da mata ba ruwansu da kaza to daga huduwan alfijir zuwa faduwan rana ka kamantu da wanda ya kawo Qur'anin shine nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mu'minin idan dare kuma sai ka kamanci da wanda aka saukar wa alkur'ani shine kai ta qiyamul layli cikin dare shi yasa ma sai ka ga kowa da kowa a watan azumi sai yayi wannan raka'a goma yanzu ba azumi yayi ba a shan ko amma azumi yana zuwa sai ga kowa yana yin wannan raka'a goma saboda ya kamantu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dai ya zo a sahihin hadisi sai da Aisha da sauran mata annabi sun ruwaito cewa manzo Allah yana yin wannan raka'a goma goma din yawwa sai dai uku na saman wasu ruwaito cewa raka'a goma sha biyu ne da wutiri wani ruwayan kuma raka'a goma ne da wutiri sannan kuma yanayin ainihin raka'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wani lokaci yana yin ainihin raka'a hudu yayi sallama hudu yayi sallama sannan yayi uku yayi sallama wani lokaci a ruwaito ma zai raka a takwas wato yanayin yadda yake yin tahajjud din ya sha bamban ya kai ainihin yanayi wajen biyar to amma sai dai hadisin da ya tabbatar da cewa wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallan nafila na dare yace biyu sallama biyu sallama ake to shi yasa malikiya muka dauki wannan kawai in dai sallah ba na farilla bane kawai biyu sallama biyu sallama biyu sallama za ka yi kuma ba wai an kayyade ma dole sai raka goma ba a matsayinka za ka iya iya abin da za ka iya sai dai kawai ko raka nawa za ka iya zama biyu sallama biyu sallama in ka gama kuma sai kai raka ɗaya wanda za ta wutar ma da ainihin rakoyi biyan ka za an ce shafa'i ba wai dole wanda yake tare da wannan raka ɗaya na wutirin ba ne kawai shafa'i raka biyu in kana biyu biyu in biyu ɗaya kawai ka yi sai ka ɗaura wutiri ka yi shafa'i da wutiri idan kuma za ka yi hudu ko shida ko takwas ko ɗari ko dubu ma kai je ka rika biyu sallama biyu sallama idan ka gama sai ka ɗaura raka ɗaya sai ta zama wutiri na ainihin wannan shafa'o'in da kai shine tsari aha bismillah alam tarhu
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم حتى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله مدوكتين سركية ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى ya ce ya Rasulallah ba ni labari mana ba kaga an na cewa mu arsal na shayaɗina mun aika mun tura da shaidanu mun sallada su alal kafirina akan kafirai ta uzuhum suna shishi ta kafiran suna motsa su suna angiza su akan ainihin sabo ta uzuhum azzako suna shishi ta su azza shishi tawa akan sabo ka san shi mutum yana da ainihin ƙarini. Ƙarinin nan shaidan ne shi ne yake ta ainihin an giza shi akan sabon Allah. Idan Allah ya sa zuciyarsa ta fi ƙarfin shaidani shi sai kaga baya yadda ya yi sabon. Idan kuwa shaidan ya fi ƙarfin zuciyarsa kaga shi kenan sai ya zama yana ta aikata wannan sabon. Kowane mutum yana da ainihin shaidani shi har shi ne sabon ke tambayar manzo Allah ya Rasulullah kai ma kana da ƙarini ya ce ina da shi amma ni na yi sa'a nawa ya musulunta. Saboda haka kullum mutum ya yi ta ainihin ko mai alburda baka yaje yana cewa wa khalifin nafsa wa shaytana wa asima wa hum huma mahazakan nusa fataimi saboda haka kowane ainihin mutum yana tare da karinin shi shine anan Allah yace baka ga ainihin mu muna ainihin aiko shaidanu muna sallada su alal kafirin akan kafirai ta uzuhum wayannan shaidanun suna ainihin shishita suna angiza su azzan ainihin shishitawa akan aikin sako saboda haka dama yana cewa shayafin al-insu wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din ko yaushe mutum yana sabo din yana da shedanin da yake an jiza shi dama ko a Qur'ani zaka ji Allah yana cewa wa qala shaytanu lil insani ukfurqo shedan ne zai zo ya ce wa mutum ka kafirce balan ma ka bara idan ya kafirce sai ya ce kuma na bari min kan an ji lahira sai ya ce ni ba ruwana ai Allah ya aiko ma da manzanni ni kawai umurni ne ka bi saboda haka shaidanu suke an giza ainihin kafirai akan aikin sako Allah ya kare mu wala ta'jal alaihim Allah madaukakin sarki yace kar kai gaggawa akan su cewa wai Allah ya kawo azaba Allah ya hallaka su Allah yace inna ma na'uddu lahum adda yace inna ma kadai na'uddu lahum muna kidaya musu abin da ya rage musu ne na kwanaki in shekaru ne in ma ainihin shan ruwa ne in cin tuwo ne in numfashi ne don kowa kowa da ka gani Allah ya tsara mar iya abin da zai yi in wannan abin bai kare ba duk abin da za ku yi ba zai tafi ba kuma idan lokacin da abin ya kare shi kenan duk yadda za a yi ba yadda za a yi yanzu misali kowa Allah ya tsara mar iya abin da zai ci da abin da zai sha da numfashin da zai yi da kwanakin da zai yi da takun da zai yi in taku ya kare kawai sai gan cewa ne ya faɗi duk abin da za ku yi ba zai taka ba idan aka ce cin abincin mutum ya kare duk abin da za a yi kwan tura mara sai ya amayar in aka ce shan ruwan shi ya kare shi kenan sai ku jance yanzu kan ruwa ma baya wucewa to haka nan komai a kidaye yake kuma in dai ba wannan adadin ne ya kare ba ba zai yiwu a hana shi ba idan ko wannan adadin ya kare kuma ba zai yiwu a ainihin bashi ba haka nan har zuwa lokacin da numfashi zai kare ana ji ana gani gashi nan zai ja numfashin karshe yana jan na karshen nan kuma zai ce gagarin ku shi kenan saboda haka Allah ya ce kar kai gaggawa a kansu ko yanzu ma ba gashi ba za ka ga mutum ya addabi jama'a yana kashe mutane yana kaza mutane kowa yana wayo Allah to a bashi lokaci lokacinsa ne bai kare ba in lokacinsa bai kare ba duk abin da za ku yi ba yadda za ku yi kuma idan lokacin ya kare ba sai an yi komai ba kuna zaune za ka ji an cewa ne shi kenan ta Allah ta kasancewar shi kenan kuma ya tafi Allah ya ce fala ta ajal alaihim kar kai gaggawa a kansu bidalabil azabi da neman wai Allah ya kawo musu azaba Allah ya ce inna ma na uddu lahum adda kadai na uddu muna kidayawa ne lahum gare su na kwanakin da za su yi da abin da za su ci da abin da za su sha da numfashin su gaba ɗaya addan kidayawa saboda haka kowane mutum idan kai loma to a iya lomomin da za ka yi idan da loma miliyan miliyan zai zama miliyan ba kwaya ɗaya haka numfashi in ka ja yana raguwa haka duk abin da za ka yi yana kidaye kana yi yana raguwa kana yi yana raguwa har za a zo lokacin da zai ƙare idan kuma bai wannan ƙarin ba ba yadda za a yi ai ko wajen mutuwa malamai suka ce duk inda Allah ya kaddara mutum zai mutu duk abin da za a yi dole sai ya ji wannan gurin in bai je wannan gurin ba ba zai mutum ba kuma ba zai ƙetare lokacinsa ba an ce a zamanin annabi suleiman wata rana wani bawan allah yana zaune tare da suleimanu sai mala'ika azra'ilu ya zo suleimanu ɗin da ya kamar ziyara da sifan mutum sai azra'ilu yake kallon wannan mutumin da yake kusa da annabi suleimanu ɗin shi mutumin sai ya rikice hankali ya tashi sai yake cewa ya Suleiman dan Allah ka sa iska ta dauke ni ta kai ni guri kaza ya bari guri mai nisa shikenan Suleiman ya sa iska ta dauke ta kai shi shi kuma Azra'ilu ashe zuba mar ido da yayi ga ajalin shi ya zo ga inda za a dauki ran shi shi kuma ga yanzu ta ina zai tafi shi kuma kawai wannan rikicin wannan mutumin wannan kallon gaskiya ina tsoro a dauke ni sai aka kai shi gurin yana zuwa sai aka zare ran ka gani saboda haka kowa dole sai ya je in ka ji an ce wane sun zubi a mota wane ya rasu to dama ajalin shi a nan din yake kuma dole ne sai ya je in bai je ba ba zai mutum ba kuma dole ne ba zai kuma ketare wannan lokacin ba saboda haka inna ma na uddu lahum adda Allah ya ce kadai muna kidaya musu ne addan kidayawa har zuwa lokacin da ainihin za a kama su a yi musu azaba din
يوم نحشر المتقين
Allah madaukakin sarki ya ce wannan ranar da za a kama su a yi musu azaba, shi ita ce kuma, ko kuma ka ambata musu yau muna shirul muttaƙina, ranar da za mu tashi masu tsoron Allah wanda suka yi imani suka bi Allah, suka aikata kyawawan aiki suka nisanci munana, to a wannan ranar su kuma za mu tashe su ilar rahmani. za su je zuwa ga Ubangiji mai rama za ka gan su wabdan suna baki abin karramawa ina aka ce wabdi baki ne wanda aka karrama su za a gan su akan abin hawa gwanin sha'awa kowa yana sha'awar su ko yanzu ba ana haka ba sai ka yanci wannan bakin shugaban kasa ne sai gan su da manyan motoci jibajibai bakake ana tafiya sai a ce ai baki ne na gwamna ko baki ne na shugaban kasa to su ma aini masu tsoron Allah a wannan ranar za ka ga Allah ya ce za a tashe su su zamo baki abin karramawa akan abin hawansu haka nan za a kai su wajen Ubangiji. Dama ranan babu na uku dole hanya biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri. Wayannan suna cikin takarimi, wayannan suna cikin wulakanta. To su ne yau mana shirin mutakina ranan da zamu tashi masu tsoron Allah ilar rahmani a kai su zuwa ga Ubangiji mai rahama wafdan a matsayin baki masu daraja akan abin hawansu.
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا الله مدوكاكين سركي yace kuma wannan ranar ita ce ranar da nasuqul mujrimina zamu kora ainihin masu laifi kafirai su kuma ila jahannama za a kora su zuwa jahannama wirdan suna masu gangarawa ina aka ce wir ana nufin wanda yake jin kishi yake gangarawa kamar irin raƙuma ko ainihin dabbobi kamar ga ruwa can za a kora su je su sha wannan ruwan suna jin kishi to haka nan za a kora ainihin kafirai jahannama ɗin zai ta zamo ita ce kamar gurin shan ruwan su kuma za a kora su zuwa ga ainihin wutan jahannama Allah لا kare mu.
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا a wannan ranar la yamliku na shafata ba su mallakan ceto ba wanda ya isa ya ceci wani a wannan gurin illa man ittakhadha inda rahmani ada sai dai wanda ya rike alkawari a wajen ubangiji mai rahama alkawarin kuwar shine na ainihin shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah duk mutumin da ya rike alkawari na musulunci a nan duniya to ranar tashin kiyama idan wajen a cece shi ne wannan alkawarin zai sa a cece shi dan ba wanda zai saura a wuta matukar yana da imani ko miskalin zarra haka nan idan wajen shi a bashi ceto ne dama Allah ya ce illa manazina da rahmanu ko ba wanda ya isa ya ceto sai wanda Allah ya wa izini kaga kenan wanda Allah ya wa izinin zai ceto saboda haka dama biyu ne in ma kai za ka yi ceton ko kuma kai za a ceta in kai za a ceta dama ka riƙe alkawari tsakaninka da Allah na cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah in kana da wannan alkawarin to sauran ainihin zunubanka za a cece ka haka nan idan kai ne za ka yi ceton to dole sai ka samu ainihin a, izini daga ubangiji na cewa ya yarda kai ceton amma ceto tabbatacce ne ranar tashin kiyama za a yi ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai shafa'atul uzma shafa'atul uzma ceto ne wanda ainihin ya shafi kowa da kowa duk wani wanda zai halarci taron tashin kiyama tun daga annabi adamu har zuwa mutum na ƙarshe gaba ɗaya za a shiga ƙarƙashin wannan shafa'atul uzma saboda ita shafa'atul uzma yadda za a yi ne ma har Allah ya ce to shi kenan a kawo skeli a ajiye a zuwa auna aiki saboda ranan Allah ya fushin da bai taba yi ba kowa yana nan a cikin wahala in ba wanda Allah ya keɓe ba rana za ta sassauto ƙasa manzo Allah yana sifantawa ya ce gumi zai kama mutum wani zuwa idan kafa wani gwiwa wani kunkumi wani har wani ma gumi zai zo mar wuya gumi fa saboda tsabar zafin wannan ranan kuma rana ce wanda gashi nan yini ɗaya ne amma Allah ya sifanta shi da cewa ya fi shekara dubu ko fi yawmin kana shekara dubu hamsin ma fi yawmin kana miqdaru kamsina alfa sana to yanzu ka duba yanzu wahala ko na awa ɗaya ne yanzu a ce za a yi wani taro ne an je an taru sai aka ce ba za a buɗe kofan ba yaushe za a buɗe ana jiran sai wani ya zo sai kuka yi awa biyu a cikin rana ba kowa zai ce ni abin nan in ba zai ba sallan jama'a mana kowa ya tafi kowa ya gaji balle a ce a yi tsawon a yi tsawon shekara dubu hamsin saboda haka kowa ya kiri ta ko kai a kowanne suke cewa su a yi hisabin kowtan ma a kai su to a cikin wannan ne ana cikin wannan ainihin takaicin sai a taru sai a yi tunani a ce to yanzu me ya kamata mu yi sai a ce yanzu abin da za a yi a je wajen annabi Adamu ai shine abul bashar shine uban ainihin halitta gaba ɗaya a je a roƙe shi ya je wajen ubangiji ya ainihin roƙi a yi ceto a zo a yi hisabi ana zuwa wajen annabi Adamu annabi Adamu ya ce ina wannan abin ai ya fi ƙarfi na ni ma ai mai sabo ne ina da ainihin laifi ku je wajen annabi Ibrahim a je wajen annabi Nuhu abul bashar sani ai shine uban ainihin jama'a na biyu bayan an hallakar da tufana ai annabi nuhu shine na biyu annabi nuhu shi ma ya ce kai ni da nayi addu'a aka hallaka jama'a aka hallaka ainihin al'umma gaba daya rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara yace ban san ni malin da nake shigo ku yi gaba amma ga nan annabi ibrahim ku je saboda shi kalilu rahman ne a wajen wajen annabi ibrahim annabi ibrahim ce kai ni ma ai ina da mun na ce kaza na ce menene fa'alahu kabiru ma za da sauransu ya ce ni ma ta kaina nake dan a ranan kowa za ka je na nafsi nafsi har annabawan har manzannin kowa cewa yake nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake to sai a zo wajen annabi Musa annabi Musa shi ma ya faffaɗi ni da ne kaza ne kaza ku je wajen annabi Isa a je wajen annabi Isa annabi Isa kam shi ba zai faɗi wani laifi ba ce kun gani kar ku sha wahala mai wannan aikin sai wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine in an zo ana zuwa wajen shi an gaya masa ya ce ana da ana da ya ce dama ni ne mai wannan ba Allah yana cewa asa an yi ba saka rabbuka maqaman mahmuda ba wanda kowa zai gode maka to manzo Allah shine zai je karkashin al'arshi ya je ya yi sujada ya kirari ga Ubangiji sai Allah ya ce daga kanka yau ba ranar bauta ba ne roƙi a baka ka nemi ceto a baka ceto kaza to shine sai ya roƙi a zo a yi hisabi sai a buɗe shine shafa'atul uzma to daga wannan shafa'atul uzma din za a buɗe ceto mumine za su yi ceto waliye za su yi haka nan dai za a yi ta ceto har dai ƙarshe akwai wanda aka ce da aka zo hisabi ka san ranar tashin kiyama abubuwa da yawa za su faru wanda za mu ce sun faru tunda abin tabbatacce ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da mutum a masa hisabi ka san faman saqulat mawazinuhu ko wanda aikin alkhairin shi yayi nauyi fa ulaika humul muflihuna ko wa man khaffat mawazin wanda ya sauki to ga wani ya zo wato ana faɗin ainihin muhimmancin taimako yace mutumin ya zo an auna aikin alkhairinsa da na sharrinsa ya zama sun zo daidai balance shi kuma na alherinsa ya yi rinjaye ko da ƙwaya ɗaya ne sannan mutum zai ƙetare sai Allah ya ce masa shikenan yanzu abin da za a yi ka je ka kewaya ka gani ko za ta samu mutumin nan ya buga ya buga duk inda ya je duk wanda ya tambaya ce to ai kai ka ma san halin da kake ciki mu aunawan ma bamu samu ba haka yana kewayawa har zai je ya gamu da wani wanda shi kuma hasanarsa guda ɗaya ce shi gaba ɗaya garanti wuta za shi an gama mar hisabi shi bai da wani aikin alkhairi sai kwaya ɗayan ya bawan Allah ya ce wallahi kaga halin da muke ciki wallahi kwaya ɗaya nake so ya ce oh ni kuma yanzu kaga ɗayan shi nake da shi saboda haka yanzu da mu je mu asaran shi gashi kai tafi aljanna shi kenan sai ya bashi yana zuwa kuma duk da sanin ubangiji ya nuna mutane muhimmancin ainihin taimako shi kenan yana zuwa kaga ana ɗaurawa sakular mawazinu ko ana ɗaurawa sai a ceto shi kenan kai kam kai sa'a za ka ji aljanna kuma an baka mutum ɗaya ka ceto shi wa zai ceta wannan mutum ƙwarai kuwa kawai sai ya ji hawan Allah ka zo Allah ya cece ka me ba ya ce ai wannan ɗayan ta mana aiki ni da kai gaba ɗaya to haka nan je ranan ceto kala kala zai faru a wannan rana shine yace la yamlikuna shafa'ata ba su mallakan ceto illa mani takaza inda ramani ada sai wanda ya riƙe ainihin alkawari inda ramani a wajen ubangiji alkawarin shine shahadatu Allah ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah to wannan shine in mutum yana da wannan alkawarin to koda zai shiga wuta ba zai dawwama ba dan wani sahabi yake cewa ni a gani na yace ai musulmi ba zai shiga wuta ba ma me hujja yace to na farko dai in dai mutum musulmi ne, ai dama abu biyu ne zai kai shi wuta ko, kaba'ira da saga'ira, su ne ai zunuban, duk abin da ya wuce wannan ai ka ya zama shirka. Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Duna zalika abin da bai kai shirka ba sunan shi sabo. Sabon nan kuma kala biyu ne kaba'ira da saga'ira. To, kaba'ira da saga'iran nan a nassin Qur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum in dai kuka nisanci manya manyan zinuban nan Allah ya ce to kananan zamu yafe muku to kaga yanzu anan in mutum bai yi kaba'iran ba kaga garanti zai shige ko dama kananan da yadin an yafe to in yayi kaba'iran kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uqiddu shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ya ce ni kuma na tanadi ceto na ne ga masu manyan zunubi a al'ummata. In ƙananan bayyawo, in in ka baka ne baka sai ne zanci ka bayaran ba, in dai akwai imani ko da mutum ya ji. Wa qalu su wa'innan kafirai suka ce ittakazar rahmanu walada ar-rahmanu Allah mai rama ittakaza walada ya rikida wannan kuwa ya sha bamban tsakanin ɓangare da ɓangare, ɓangaren Yahudawa suka ce Uzairu ɗan Allah ne ko? Wakalatin Yahudu Uzairu bunillah, wakalatin Nasara almasihu bunillah ko? Ɓangaren Yahudawa suka ce Uzairu ɗan Allah ne kaga sun ce ita kazallahu walada kenan. Ɓangaren Nasara suka ce ainihin almasihu bunillah su ma sun nuna Allah ya rikida kenan. Ɓangaren mushrikai kuma suka ce ainihin mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah, to kaga wayannan duka sun yi da'awa na cewa Allah yana da ɗa, cewa Allah ya riƙi da shi ne wa ƙalu suka ce itta kaza rahmanu walada, ar-rahmanu Ubangiji mai rama itta kaza walada ya riƙi da. Aha.
شئتم شيئا إدا Allah madaukakin sarki ya ce musu kai laqad ji'tum shay'an idda yace wannan maganan da kuka faɗa fa la wallahi qad haqiqa ji'tum kun zo da shay'an wani abu iddan mai girman muni kwarai wannan abin da kuka faɗa muni shi ai girma تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا takadu samawatu girman abin girman da'awan cewa Allah yana da ɗa, Allah ya ce wannan maganan naku fa, takadu samawatu kun ga sammai bakwan nan sun kusa ya ya tafaddar na su tsatsage su kyakkece saboda girman wannan magana. Watan shakul ardu, hakanan ƙasa da kuke gani ya kusa ya tsatsage saboda girman wannan maganan. wata kirul jibalu duwatsu da kuka da kuke gani sun kusa su rikito su faɗo har da su kakkarye saboda girma wannan magana kaga kenan ashe cewa Allah yana da da ba karamin babban magana ne mai muni ba kaji girman maganan har ya kusa saman nan ta ruguzo kasan nan ta kece duwatsu su zubo gaba daya saboda wannan munin maganan da suka faɗa أن دعوا للرحمن ولدا kaman ka tambaya me ya faru har wayannan abubuwan za su suka kusa su faru yace an da aure rahman walada sun yi da'awan da ga ubangiji mai rahama Allah mai rahama har ayi da'awan cewa yana da da to munin wannan abun ya kai saman nan ta kusa ta kekkece kasa ta tsatsage duwatsu su rikito gaba daya وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا yace saboda wa mayan bagilin ramani ai har abada baya kamata lin ramani ga ubangiji mai rama an yattaki ga walada ya riki da ai wannan bai dace da ubangiji ba dama ai idan ka lura ana neman da ne saboda wasu bukatu imma ka same shi dan ya gaje ka wa imma dan yayi kama da kai wa imma dan ya zo ya dan taimaka maka a wasu ayyukanka ai akwai abubuwa da yawa wanda ake neman dadan su to shi Allah din ya ainihin wadatu ga barin wayannan abubuwan gaba daya yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyyul hamid Allah shine modaci mutlaki wanda duk abin da ka sani na bukata Allah baya bukata to yaushe kuma zai tunanin ya nemi da saboda haka ma yan bakilin rahmani an yattashi walada in kullu إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أهدا abda Allah madaukakin sarki ya ce to fa in kullu man fi samawati wal ardi in dinnan ma'anan shi ma kenan ba wani wanda yake sama ko wanda yake ƙasa dama su ne ai wasu sun ce Annabi Isa dan Allah wasu sun ce Uzairu dan Allah wasu sun ce mala'iku yaya mata na Allah ko to duk wanda yake sama da wanda yake ƙasa gaba ɗaya babu wani illa illa me illa atir ramani abda sai ya zo ubangiji yana bawa dukkan wanda kuke da a wannan gaba ɗaya ranar tashin kiyama kowa zai zo a matsayin bawa ne na Allah babu wanda zai zo ya yi da'awan cewa shi dan Allah ne gaba ɗaya kowa zai zo Allah ne a matsayin bawa yana kaskantar da kai ranar tashin kiyama.
لقد أحصاهم وأدهم أدا Laqad asahum Allah madaukakin sarki ya ce la wallahi kana hakika asahum Allah ya kiyaye su wa addahum kuma ya kidaya su addan kidayawa babu wani wanda zai kuya ga ubangiji tun daga mutum na farko annabi Adamu har zuwa mutum na ƙarshen halitta gaba ɗaya babu wanda zai kuya ga ubangiji gaba ɗaya Allah ya kidaya su ya san adadin su gaba ɗaya yana sane da su kuma gaba ɗaya za a kawo su ranar tashin kiyama وكلهم آتيه يوم القيامة فردا kuma kowane ɗaya daga cikinsu zai zo wa Ubangiji yawmal kiyamati ranar tashin kiyama fardan a kaɗaice, babu wani wanda zai zo da wani abu wanda ya mallaka a duniya ko ɗa ne, ko dukiya ne, ko menene gaba ɗaya shi kaɗai zai koma wa Allah. Ko yanzu a nan duniya, duk abin da mutum ya mallaka, shi ma ya sani kuma kowa da wanda ya gani da wanda bai gani ba duk sun san kan ya zo duniya ba shi da wannan abin duk abin da kai mutum ya mallaka bayan ya faɗo duniya shi kaɗai ne sannan ya mallaki abubuwan nan sannan da shi da kowa ma sun san cewa wannan abubuwan dole a nan zai bar su ya tafi ɗayan biyu ko su ƙare su bar shi kafin ya tafi ko kuma shi ɗin ya zo tafiya ya bar su ya tafi amma babu wanda za a ce wai ga wani abu na duniya wanda ya mallaka kuma tare za su je kiyama da shi babu wannan wa kullu mu'ati yawmal qiyamati farda kowanne ɗaya daga cikin su atihi zai zo ubangiji ranar tashin kiyama fardan a kadaice bila malin wala wala aishin kenan ba shi da dukiya ba shi da wani mai taimako shi kadai zai je ubangiji duk abin da ka sani ana mallakan shi a duniya ne kuma a bar shi a duniya إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات Allah madaukakin sarki ya ce lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki na ƙwarai in aka ce amilu salihati ba duk wani aikin alkhairi ya shiga duk abin da ka sani sadaka ne karatun qur'ani ne zikiri ne gaida mara lafiya ne zuwa haji zuwa umra duk abin da ka sani na aikin alkhairi bayan mutum ya yi imani kuma ya aikata wannan to ga jaza'in shi ranar tashin kiyama Allah ya ce sai yaji alu lahumur rahmanu hudda da sannu Allah zai sanya musu ainihin kauna a lahun gare su a duniya da lahira matukar in dai mutum ya zama mutumin kirki dan ya zo a hadisi idan mutum ya zama na kirki ya zama na kirki Allah zai so shi idan Allah ya so shi zai kirawo Jibrilu ya ce Jibrilu ina son wane kai ma ka so shi idan Jibrilu ya so shi zai shela cikin mala'iku tunda shi Jibrilu shine shugaban mala'iku sai ya shela ya ce ya taron mala'iku Allah yana son wane ni ma ina son wane kuma ku so shi idan mala'iku suka so shi gaba daya sai a sanya wa mutum karbuwa a doron kasa sai kaga kowa yana son shi to wannan soyayyen wanda aka mar saboda Allah wannan soyayyen ta faru ne daga Allah zuwa Jibrilu zuwa mala'iku sannan ya samu karbuwa to shine sai ya jalu lahumur rahmanu wudda da sannu Allah zai sanya musu kauna kuma wannan kaunan har a lahira ranan da za a ce yau mai firul mar'u min min min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani ranan da kowa zai gani yana gudu to su kuma a wannan ranan ana tare al akillau yawma idin ba'dhum li ba'din adun illa al muttaqin sai masu tsoron Allah masu tsoron Allah har a ranar tashin kiyama ma za ga ana ta gudun juna ana ta wayo Allah amma su suna nan a inuwan al'arshi ana shan iska kawai an ajiye su ku bari duk sai an gama an gama ainihin hisabi sannan ku kawai za ku yi aljanna kamar yadda ya zo mutum bakwai Allah zai inuwan jarra su a inuwan al'arshi ranar da babu inuwa sai wannan inuwan to ko duk wanda ya shiga wannan inuwar kaga ai ba zai gudun dan uwan shi ba za su zamo ainihin abokan juna ne masoya
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه Allah madaukakin sarki ya ce, Ai, kaɗai yassarnahu mun sauwaƙe maka wannan alƙur'anin ne, bilisanika da harshenka na larabci, litubashira bil muttaqina saboda ka yi bushara ga ainihin masu tsoron Allah bihi da shi wannan alkur'anin cewa za su samu aljanna mai ni'ima za su samu yardan Allah. Sannan watun zira bihi ƙauman ludda, sannan mun yassare ma alkur'anin nan saboda ka yi gargaɗi ga ƙauman ludda mutane da suke ainihin jayayya da ikon Allah, mutanen da ainihin suke jayayya da ɓarnansu suke so su rusa ainihin musulunci, to don kai musu gargaɗi muka saukar da wannan alkur'ani muka sauwaƙe shi gare ka. Kaga kuwa alkur'ani littafi ne wanda ba dan tasirin da Allah ya yi ya sauwaƙe shi ba, ai ya wuce hankali a ce kamar girman ƙur'anin nan. wanda duk yadda kai ƙananan rubutu zai wuya a yi ƙasa da falle ɗari kafin a ce an sauke ƙur'ani duk yadda za a yi dole sai ka samu falle ɗari to yanzu a duniya wani littafi ne mai falle ɗari wanda za a samu yaro ɗan shekara bakwai ya haddace shi zai zauna tun daga farko har ƙarshe kawo da ka littafi guda ɗaya mai falle ɗari balle ƙur'ani wani ya kai falle ɗari bakwai ma amma sai ka samu yaro ƙarami ɗan shekara bakwai ya haddace shi ya zauna ka rike Qur'ani shi yana gefe yana karantawa ko sani ba zai bata ba kaga banda Qur'ani ina za samu haka kuma banda Qur'ani ina za samu littafin da yake girman Qur'anin nan amma ko digo ka dauke kana kawowa cikin minti biyar za ga mai da shi ko wasali ka dauke an mai da shi duk abin da za ka yi an mai da shi to kaga ai sai Qur'ani to me yasa yake wala kad yassarna Qur'ana bizikri shine fa inna ma yassarnahu bi lisanika abin da yasa kuma Allah ya tasirin nan ga dalili yace litubashshira bil muttaqina saboda kai wa'azi da shi ka faranta cikin masu tsoron Allah da shi watun zira bihi qauman ludda sannan ka gargadi mutane masu ainihin jayayya bihi da shi wannan Qur'ani
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Allah madaukakin sarki ya ce wa kam aiki yawa a halakna da muka hallaka kablahum kafin wayannan kafiran makkan da suke ganin ba yadda za a yi da su ai kawai su jira lokaci diyewa mun hallaka min karnin wasu al'ummu wanda diyewa sun zo sun kangare sun fi su komai kuma an hallaka su ba Allah yana cewa wa adan wa samuda yawwa yawwa to ka gani gaba ɗaya ga sunan fa kullan akhazna bi zambi wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man kazabu sayya wa minhum man khasabna bi al-ard wa minhum man agraqna wa kana lahu liyazlimahum to kaga da yawa Allah ya halaka kafin zuwan wayannan ainihin kafiran Makka din Allah ya ce to wayancan da muka halaka hal to yusu minhum min adin shin kana ganin wani ɗaya daga cikin ko kana jin motsin shi akwai wani ɗaya da za ce ai wannan yana da burbushin mutanen adawa lokacin da aka halakar da adawa ne shi ya zille ya gudu shine yanzu gashi yana tafiya ka taba ganin ko guda ɗaya saboda hakan Allah ya tashi halakawa gaba ɗaya ake halakawa ba za ka ga ko guda ɗaya yana tafiya bayan ƙasa wai a ce ko an kuskure ne ko lokacin bayanan ne da sauransu ba aw tasma'u lahum rikiza Allah ya ce ko kuma kana jin wani murya ko da irin boyayyen muryar nan lahum gare su ai an riga an gama halaka su wuce kenan sun zamo ainihin tarihi sai wasu daban lokaci ai minti to mu je bismillah bismillahir rahmanir rahim qaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa بسم الله الرحمن الرحيم طه الله أعلم بمراده بذلك yace Allah shine ya san me yake nufi da wannan ainihin harufa guda biyan kamar yadda sauran harufan suka zo akwai mai harafi uku akwai mai hudu akwai mai biyar akwai alif lam mim akwai tasimin akwai tasin da sauransu dai duka wa'annan harufan wato sheka lamarin ga Allah shi ne ya fi zaman lafiya, ka ce Allah shi ya san me yake nufi da su, duk da dai kamar ɗaha da yasin an samu hadisi ya zo cewa sunaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma dai ala ayyi halin abu na ƙarshe dai kawai a sheka lamari ga Allah cewa Allahu alamu bi muradihi bi zalik. Ma anzalna alayka alqur'ana litashka Allah madaukakin sarki ya ce dan Abdullahi bin Abbas ya ce da hadin da ana nufi ya rajulu ne ya kai bawan Allah ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da wannan alqur'anin litashqa saboda ka sha wahala ba wato lokacin da ayan nan ta sauko cewa wa abur rabbaka ta fiye ka lekin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba ni ubangiji na bai umurce ni da wani harka na kasuwa ko noma komai ba ya umurce ni da ibada ne saboda haka zan koma ibada gaba daya sai zamo ta ranar manzo Allah zai tsaya sallah sai yayi sulusanin dare yana sallah wani lokaci ya raba dare yana sallah dan sassaucin shine yayi sulusi har ya kai da kafafuwan shi suna kumbura ka san ko yanzu idan mutum ya dade a tsaye ya dade ya dade ya dade za ga jini ya sauka har annabi ya kai ga haka har ma kafirai suna izgiri suna cewa kun ji an ci an sauke wa qur'anin ma ai wahala ce ga irin wahalar da yake sha sai Allah ya saukar da wannan ainihin ayar cewa ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu saukar da wannan alqur'anin a gare ka ba litashqa saboda ka sha wahala na abin da kake aikatawa bayan saukan shi na tsawon kiyamul laili da kake yi da sauransu إلا تذكرة لمن يخشى sai dai wannan Qur'anin mun saukar da shi ne ta zikiratan saboda ya zamo tunatarwa ya zamo wa'azi liman yaksha ga duk wanda yake jin tsoron Allah dama yake fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina kai wa'azi saboda wa'azi yana amfanin mu'minai dama shi kullun duk wa'azi in kaga mutum ammar wa'azi ya karba to ya nuna akwai imani a zuciyar amma duk zuciyar da ba imani Allah bai bude ta ba ko an yi wa'azi ba zai shiga ba shine Allah yake illa tazkiratan liman yakhsha an saukar maka da wannan Qur'ani ne saboda kai wa'azi liman yakhsha ga wanda yake da tsoron Allah wa'azi ya ratsa shi ya kara imani ya kara tsoron Allah تنزيلا ممن خلق الأرض
wannan littafin na alkur'ani tanzilan abin saukarwa ne mimman khalaqal arda ma'ana an saukar da shi ne daga wanda ya halicci ƙasa wasamawati ula wanda ya halicci sammai madaukaka shine ubangiji ba wato wannan alqur'anin an sauko da shi ne daga wajen ubangiji malaika jibrilu ya karbo shi daga ubangiji ya kawo shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mu'minin
الرحمن على الأرش استوى الرحمن ubangiji mai rahama istawa ya yi istiwa'i da ya dace da shi alal arshi a bisa al'arshi.
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى Lahu ma baina samawati wa ma fil ardi abin da yake tsakanin sam- lahu ma fi samawati abin da yake cikin sammai wa ma fil ardi da abin da yake cikin ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su ba shine iya tunanin dan adam ba ai kai dan adam iya tunanin ka ƙasa din nan da kuma sama da abin da yake tsakanin su to Allah ya ce din nashi ne abin da yake cikin samman nan da abin da yake cikin ƙasan nan da abin da yake tsakanin su kai wa mata hatassara da abin da yake karkashin ƙasa ɗin gaba ɗaya lahu na ubangiji ne komai na ubangiji ne mallakan shi ne bayin shi ne shi yake tasarrufi da su yadda yake so وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa in tajhar bil qawli idan ka bayyanar da magana to fa innahu shi Allah da bayyanarwanka da boyewanka duk ɗaya ne ya alamu sirra Allah shi ne masanin ainihin ɓoyayye wa affa da abin da ya fi ɓoyewa maƙuya yanzu misali idan mutum ya ɗaga murya ya yi magana kaga ya bayyana ko idan kuma ya yi a ɓoye kaɗa harshe kaga ya ɓoye to in ya yi shiru ya zancen zuci fa ai kaga wannan ya fi ma ɓoyewan ɓoyewa to Allah ya ce wa nanu na alau ma to wasu su biyi nafsu ko to abin da ran yake wasu wasi kaga shi ne fiye da ɓoyewa to har shi ma Allah yana sane da shi shi ne abin da yake na wasu wasi na rai wanda harshen ma bai san me aka yi ba to Allah yana sane da shi innahu ya'lamu sirra Allah shine wanda ya san ainihin boyayye wa akfa da abin da yafi koya ma الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna Allahu Allah madaukakin sarki shine ba wanda la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi ba wai abun bautan ne babu ba duk abin da za a bautawa in ba Allah bane to wannan barna ne ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدون من دونه الباطل duk abin da za a bautawa a rike shi a matsayin abin bauta to wannan barna ne wannan ƙarya ne Allah shine kadai abin bautawa da gaskiya shine la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya illa huwa sai shi Allah madaukakin sarki wanda kuma shi Allah lahul asmaul husna sunaye kyawawa sun tabbata gare shi kamar yadda ya zo a hadisi ubangiji yana da sunaye casa'in da tara ɗari ba ɗaya manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya haddace su ya aiki da sunna to zai shiga aljanna Allah ya sa mu dace wanda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi gobe za mu tashi a ainihin hal ataka hadisu Musa sai mu ci gaba da tarihi na annabi Musa insha Allah wanda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kuri Allah ka gafarta mana akwai mai tamba na wai ban magana to mumini dai aljanna idan za a saka shi ya zo a hadisi za a sa shi a sifan ainihin annabi adamu sifan annabi adamu kuma ya zo a hadisi suka ce shi kamu sittin ne a gani kamu sittin ɗin kuma ba irin wannan kamun namu ba dan ce kowace matar aljanna tana da ina jin ko mil talatin ne tsayinta in tana zaune to ka kuma tun na zaune idan aini ya tashi zai lunkuso uku ne tunda idan ka naɗa kafan nan zuwa gwiwa daga gwiwa zuwa kunkumi daga kunkumi zuwa sama ai duk tsayin ɗaya ne saboda haka mumini ma an za sa shi aljanna halittan ba canzawa za a yi ba amma za a kamba ba ta yawwa shi ne kamar yadda ya zo a hadisai din na'am Eh, nau'in ayyuka ne nau'in ayyuka ne akwai imami adili wanda aka ba shi shugabanci ya adalci akwai ainihin akwai bawan Allah wanda zai yi sadaka saboda tsabar ɓoye sadakan har ainihin hannun hagun shi bai sa abin da hannun dama ya bayar ba akwai ainihin saurayi wanda ya tashi shi tun da ya tashi bai san sabon Allah ba yana bin Allah har ya gama rayuwar shi a cikin bin Allah da sauransu da wajen mutum bakwai kowanne yanayin aiki ne yanayin aiki ne da ikhlasi yawwa akan me eh Eh, a mazhabin malikiya idan liman yana karatu a sallah kai mamu in dai karatun a bayyane ne shiru za ka yi ka saurari lima. Wai za ku riyar Kur'anu, ba su ta lahu wa an Amma idan yana karatu a ɓoye kai ma kana da daman kai karatu a ɓoye. Amma menene wanda ainihin ya zama wajibi shine karatun fatiha. Amma shi ma a mazhabin malikiya in kana bin liman fatihan liman shine fatihan ka ko ba karanta ba liman ya dauke ma amma akwai hadisai wanda suka tabbatar da cewa inda manzo Allah yana yace ya nake jin kuna ainihin muryoyi ina karatu ka ce Rasulullah ai karatu muke cewa ai idan liman yana karatu shiru ake a saurare shi to anan sai istisna yace sai dai fatiha to anan ne wasu mazabobi suka tafi akan cewa ko liman kake bi ko karatu a bayyane yake kai ma fatiha din kan ka karanta ta saboda fita a kilafa amma mazhabin malikiya in dai liman kake bi ko baka karanta komai ba karatun liman yayi a matsayin karatunka shine saboda haka in liman yana karatu a bayyane ayi shiru a saurare shi in yana yi a boye da ma a ci a cikin kananan littafan nan ma zaka ji an ce wasirul mamumi ma sirrul imami boye karatun mamu tare da boye karatun liman wannan ainihin mustahabi ne aha to ba wani tambaya ko to alhamdulillah wanda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kure Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka kare mu da dukkan sharri da bala'i Allah ka rufa mana asiri Allah ka yaye mana talauci Allah ka yaye mana dukkan kunci Allah ka rufa mana asiri marasa lafiyar mu na gida da na asibiti maza da mata yara da manya gaba ɗaya Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya da wanyewa lafiya dukkan masu yi mana alkhairi Allah ka sa saka musu da alkhairi Allah ka saka musu da dubban abin da suka yi mana masu roƙon addu'a bukatocin mu na alkhairi da mu da su gaba ɗaya Allah ka bi mu sani Allah ka biya mana yan uwa da suke taimaka mana a wannan karatu Allah ka saka musu da alkhairi duk wanda ya taimaka mana ko da jikin shi ko da aljihun shi ko da ainihin shawararsa to duk dai Allah ka saka mana da alkhairi gaba daya yadda muka fara lafiya Allah ka samu gama lafiya Allah ka sanya ikhlasi da karbuwa a cikin dukkan ayyukan ibadan mu Allah ka karbi ibadan mu Allah ka sanya mu a cikin bayanka da kake yantawa a wannan wata dukkan alkhairi da kake bawa bayanka a wannan wata Allah mun roke ka Allah ka ba mu dukkan sharri da bala'i Allah ka kare mu Allah ka rufa mana asiri iyayen mu da malaman mu wanda suka rasu Allah ka ji kansu rama gafarta musu wanda suke da rai Allah ka samu gama da su lafiya mu rabu lafiya sauran jama'a mu na musulmi da suka riga mu gidan gaskiya duk Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka yi mana gafara gaba daya Allah ka yi mana ahuwa Allah ka rufa mana asiri bukatocin mu na alkhairi gaba daya Allah ka biya mana Allah ka yassare mana duk abin da ya tsananta gare mu duk abin da ya gagare mu Allah ka yi mana maganin shi Allah ka ba mu cikakken lafiya Allah ka karfafa mu kan bin addininka Allah ka kiyaye mu da duk abin da zai zo ya halakar da mu Allah ka sa mu dace فاتحة لآية الكرسي وصلاة الفاتحة بسم الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم أبنا وكرم في قلوبنا وكرم